اللهم على عبدنا وعلى محمد الفاتح الهاجم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين هكذا من دار الأجر السلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زعما تجمع دا دا بحر المحيط إن شافي أنا وإيه ستين وأنت مسألة بسم الله الرحمن الرحيم مسألة لا وش مسألة لا فصل إلا في امتناء الوصل في ضرورة في حصر إنما قتي حتما وسيب ويه ذا من نهاج ضرورة وهير الزجاج وحيث ما رافعه جاء مصدرا أريف للمنصوب أو وصفا جرى لغير من له كذا إن أرمرا أو معنويا كان أو مؤخرا أو نفي نوع متبوعه قد فصلا من قص شعرا لم يدبك مرسلا إلا وإما واو مع لام فرق أو نصب عامل بمرمر سبق لم يرتفي مع اتهاد الرتب والوصل في اتلاف لفظ الغيب وفي اتلاف رتبة الأمران جازا بسان وهما سيان وقدم الأحس في اتصاله في غالب في الغير لا تبالي أراه للباطل شيطان الندر عن أسمان قيل ذاك عن أمر والفصل إن أهاته مؤين وقيل لم يجب ولكن يسن ثالث الحسن لدن المثنى وفي الذكور والإناث أنا في الأولين سبه للفراء زيادة الثالث للكساء تقوم دايما فيك هاسلني لا فصل ba daidai ba ne a ce za a kawo lamiri munfasili ba daidai ba ne a ce za a kawo lamiri munfasili illa tilkina ilwasil sai fa idan a kawo mutasili ba zai yi ba amma matukan lamiri mutasili zai iya zuwa to dole shi za a ɗauka inda za ka ce ra'ayituka ba daidai ne ka ce ra'ayitu iyaka ba da yawan iyaka ga ka kaɗai zai wadatar ka kawo iyaka ka kawo lamiri wanda yake mutasili ra'ayituka amma ka kawo iyaka ka kawo lamiri wanda yake mutasili to ba daidai ba ne a kawo lamiri munfasili inda za ta yi a kawo lamirin mutasili a fi raruratin kama a larura ya zama akwai larura kamar larurar waka ina misali kamar faɗin jari'a farar da'u bilba'isil warisil amwati kadar minat iyahumul arufi da harid da hariri ya ce ƙarar minat iyahumul aru fi da harid da hariri to ya kawo wato iyahumul ƙarar minat iyahu inda zai ce ƙarar minatku sai ya kawo shi munfasili saboda larura saboda anan in yace ai kadara minatuhumul aru sai baitin nasa ya kare shi yasa dole ya kawo wanda yake munfasili a wajen ya kawo munfasili da zai kawo munfasili to wannan larura ce ta kawo haka ta kawo aka yi haka fi yasri inna ma kufi hatiman idan an yi hasuru da inna ma to dole ne a kawo lamiri mufassili sai a ce innama ana ƙa'imu matsala ko innamal ƙa'imu ana innamal ƙa'imu ana dole ana a kawo wanda yake a mumfasili ba dama a kawo wanda yake a mutasili ana ko kamar na faɗin mawaƙi da ya ce ana za'idul hamid diyara wa innama yudafi'u an a hasabihim ana au misli أنا الزائد الهامد ديار وهامد زمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثله كاو وإنما يدافع عن أحسابهم أنا ya kawo lamiri munfasili saboda hasira aka yi da inna inna wasiba wahi malam siba wahi yace za min haju rarurati wannan abaitin da aka kawo shi munfasili larura ce ta kawo larura ce ta kawo ba wai dole ne a yi haka ba a'a larura ce ba ta kawo wahayyar zujaji shi yasa shi a balar zujaji kuwa ya ce akwai zaɓi daidai ne a kawo shi mutasili a wajensa ko a kawo shi mufasili ko da larura ko ba larura wa haisu ma rafi'uhu ja masdara hakanan inda abin da ya rafa'ance shi ya zo masdari to dole a kawo shi munfasili misali kamar a jirtu min rarbika huwa na yi mamaki daga irin dukan da ka lakaɗa masa rarbu ɗin a nan an rafa shi ne ga mafulinsa to dole fa'ilin wanda yake lamiri ya zo munfasili ba dama a kawo na lamiri a nan ba huwa ba dole sai huwa wanda yake munfasiri ko kamar na mawaƙi da ya ce bina sirikum na hannu kuntum zafiri na waƙar agwarar idabikum mustislamukum fashala bina sirikum na hannu kuntum zafiri na waƙar agwarar idabikum mustislamukum fashala yake bina sirikum na hannu nasir ɗin a nan nazari ne aka rafa ga maf'uli da dole da za a kawo fa'ilin wanda yake da nere dole aka kawo shi munfasili ko inna dan mu mun taimaka muku ne kuka yi nasara akan abokan gawa wanda a sannan ba da kanku saboda rauni ya cuna abokan gaba ku su ringa hakke muku amma da muka tsaya muka taimaka muku abokan gaban naku ba da suka yi baya ba shine abin da mawaƙin yake faɗa a baitin nasa ta shi ne wasu rafi uja masu ra'uri falil mansuri inda mai rafa an tafiya zo masa riban da aka rafa ga mafuli shi ne mansuri an wasan koko ya zamo sufa ce jara da yake ya gudana ligairi mallahu wanda yake ba nasa ba to dole ya ka zamo munfasili a kawo da mai munfasili kamar faɗin inda kace zaidun hindun raribu ha huwa to dole wannan huwa ya zo mun fasiri ko kamar faɗin mawaƙi gailanu mayyata mashigufun biha huwa mus batar lahu jaha-jaha bana aukara ba gailanu mayyata mashigufun biha huwa yake cewa mutumin mayyata wanda yake santa shine gailani ya rikice da ita mai gato yace huwa dole ya kawo shi munfasili ya kawo shi wanda yake munfasili kaza in urmira hakanan in ya zamo an yi irmarinsa inda yake amilin an yi irmarinsa to dole a nan a kawo lamiri munfasili ina misali kamar na faɗin mawaƙi a wa in huwa lam ya halil alal nafsi raimaha falaisa ila husni sana'i sabilu wa in huwa saboda amilin anan murmari ne saboda wato lam ya hamil huwa wanda aka fassara shi da wannan lamin hamil din saboda me ka'ida ita in shar'iyya dole fili ne yake zuwa bayanta to amma nan aka kawo lamiri wanda shi suna ne an san akwai amili mustatiri ujuba to dole ne daman lamirin ya zama munfasili a irin nan ko kuma shi wannan baiti na waye wa in huwa wa in huwa لم يحمل على نفس رحمها فليس إلى حسن السواء ثناء سبيله nasaba wa alubnu adiya ne mai yahudi ko a kasida salamiya mai matuƙar fasaha cewa wanda a ciki yake faɗa sulin nasu ne ne falaisa sawa'an alimin wajen hulu yana alfahari a cikinta sosai sosai ko faɗin a wani yake cewa fa in an talammiyan fa aka ilmu ka fantasi la'allaka ta hadikal qurunul awa'il ifa wannan baitin nawa fa in anta lam yanfa aka ya kawo anta lamiri mufassili anan saboda amilan an yi ilmarin sa fa in lam yanfa aka anta ilmuka to dole aka kawo shi mufassili anan aw ma'anawiyya ko kuma ya zamo amilin ma'anawiyi ne kamar ibtida'i to dole ya zo lamiri mufassili kamar anta ta komo anta taf'alu hadha aw ma'anawiyan kana ko zama ma'anawi a ibtida'i amili ne ma'anawi aw mu'akhara ko zama abin jekitawa amilin ya zama an jekita to dole za a kawo namiri a kawo mun fasiri kamar na fatiha iyaka na abudu na abudu shine amilin iyaka tunda an jekita shi sai da aka fara fadar iyakan aka fade shi to dole ya zo shi iyakan lamiri mun fasili aw nafiyan ko ya zo bayan nafayi kamar ma hunna ummu hadi to nan hunna aka kawo shi mun fasili saboda ya zo bayan nafayi ma din ko ma an tumi mu'jiziyya ko na mawaki dai in huwa mustawliyan ala ahad in huwa mustawliyan ala ahad a aw matbu'ahu qad fasala ko ya zamo a'a matbu'insa ya zamo an raba tsakaninsa da amilin wato shi matbu'in ya shiga tsakanin lamirin da amilin to dole a kawo tabi'in ya zama lamiri mufassili ina misali kama a qur'ani inda ban isa na wata'ala yake cewa ya khurjuna rasula wa iyyakum to iya rasula din shine matbu'in don shi ne aka haɗa iyakun a kansa to dole anan tunda rasula ɗin ya shiga tsakanin yahudu juna amilin da ma'amulin to dole ma'amulin lamirin nan wanda yake tabi'i a kawo shi lamiri munfasili dole a kawo shi lamiri munfasili man hasa shirin wanda yake wannan sai a waka ne kaɗai yake zuwa har ya kawo sha'iri da faɗin mawaƙi fallahu yar'a a ba harbin wa'iyana wai cewa ainihin saboda waƙe ne yar'a shine amilin iyana shine ma'amulin wanda yake da miri aka kawo shi mufassiri saboda a ba harbin ya shiga tsakani wanda yake shine matbu'in to yace dan haka ne to lam yutabbik mafsila bai faɗi magana da ta dace ba ba asalin ɗabbaƙal mafsila magana ce da ake faɗa mutum ya yi abu daidai sai a ce wata magana ne ake faɗa a hausa wanda ya kama da wannan cewa mahauci ya tsara ko ya yanka daidai kan gaba ya yi daidai kan gaba kaga za a yanka abu aka yanka daidai kan gaba ai sai ya yanku ko amma aka ce kashi za a yanka sai dai a ce yankawa kusa wuka na dakushewa ko na dakushewa a kan kashi ko wannan sai dai an sa ne sai dai a sa gatari a fasa kashi ko amma in dai gaba ce aka yanka ai zai yanku sai a rawato a hausa wani karin magana ake faɗa eh to ya dai kama da nesa amma ba da ba karin magana ba ne ko wata magana ce ake faɗa da hausa cewa kai ya yi abu daidai yadda ya yi abin ya yi daidai shi faɗuwa ta zo daidai da zama abu ne wanda ba haka ake son sa ba amma sai ya zo daidai da inda zai amfani an fahimta shi ne sai a ce faduwa ta zo daidai da zama faduwa ba son ta ake ba amma ya zamo faduwar an yi ta daidai inda za a zauna ai wala Allah ma wani ba zai gane faduwa akai ba yauwa sai a ci gaba kawai da zaman a ɗauka ai daman da niyya akai alhali ba da niyya akai ba amma wannan ana nufin a nuna cewa me abu ya iya eh a wannan daidai yake da na ɗazu faɗuwa ta zo daidai da zama illa ɗan bambancin da yake tsakanin su kaɗan ne cewa abu da ya faru mara daɗi amma ya faru ne a gurin da za a iya ɗorawa tunda daman ɗauri ana yi ne da kaba to sai kuma kayan ya tsinke a inda yake akwai kaba kaga wannan ko ba wai tsinkewa ya ba a'a abin ne an iya yinsa daidai ya dace da inda za a yi to wani karin magana ake faɗa an yi akan gaba haka ne amma kuma shi wannan faɗa aka yadda magana take an yi akan gaba haka ne amma ba wani karin magana da ake faɗa a hausa a wannan ku ba da nufin abu bai yawa ba bai kaɗan ba wannan ku ba ai bai yawa ba bai ba bai yawa ba ne ba bai kaɗan ba a ko ɗaya ana nufin yadda aka yi an yi shi a daidai inda ya dace a yi din wa zai wanda mun ji yanzu farfe sa dan gambo dan gambo yake kuwa wane ne galadanci akwai galadanci ba na hausa ko mala ba kuna da galadanci na arabiya ko kuna da galadanci ma na hausa ko kabiru ko ya mutu profesa kabiru galadanci yana nan ba kuma ka sani ba so illa hakanan inda yake ya zo da illa shi ma dole a sa shi ya zamo munfasili dole ya zo da alamiri munfasili kama a mara Allah ta abudu illa iyahu wa imma ko kuma ya zo da imma kamar a kama imma ana wa imma anta to dole a kawo shi mufassili a nan wawi ma'a ko wawi mai zuwa da ma'anar ma'a wawi mai zuwa da ma'anar ma'a kamar faɗin mawaƙi fa'alaitu la'an fakku a hadu ƙasidatan ta kunu wa iyaha biha masalan ba'adi wannan ta kunu wa ɗin kamar ya ce ma'aha yana zagin wani ne yace zan ci gaba na rantse sai na ci gaba da waƙoƙi na zaginka da har bayana za a ringa faɗan wannan kasidin da ne na zaginka ana fatantawa akan wanda aka yi wa zagi na cin mutunci shi ne fa'alaitu la anfaku ahadu qasidatan takunu wa iyaha biha masalan ba'adi to dole anan wa iyaha yazo lamiri wanda yake munfasili ba dama a kawo shi muttasili saboda ya zo tare bayan wawun ma lami farak haka nan lami wadda take farika ba labiri in zai zo bayan lami farika dole ya zo munfasili ba dama a kawo muttasili kamar faɗin mawaƙi in waje tusirika haƙan la'iya ka fa murni falan azala mudiya in wajattu sidika hakan na iyaka ni a iyaka bincike na lamba na ga cewa kai din nan kai ne aboki na bincika na bincika na bincika ban ga aboki ba in ba kai ba shi yasa fa murini yadda kake ganin za a yi ni ka faɗa mu kalan azalan mutiya ni kam ba zan gushe ba ina bibiyayya gare ka yanda kake a yi din nan yanda duk kake a yi ni kuwa ka zan yi dan na tabbatar kai aboki ne to wannan la'iyaka da lamiri zai zo bayan lamul farika dole sai aka kawo shi lamiri wanda yake munfasili aw nasba amil ko zamo amili an masa nasba bi murmari sabak da abin ɓoyewa wanda yake ya gabata a wanda yake ya gabata to shi ma dole a kawo shi wanda yake munfasili lam ya tafi matakar da alhali shi bai rafa'antu ba ma ta hada rutabi gashi kuma darajar ta zamo ɗaya gashi darajar ta zamo ɗaya to dole a nan wannan a kawo shi wanda yake munfasili matuƙar da ba murtafi'i ba ne in murtafi'i ne wannan a dole ma a kawo shi ɗayan murtafili ka ce allamta ni ba ka ce allamta iyaya ba tunda ta ɗin wannan marfu'i ne a in ya zamo mansubi ne ya zamo mansubi ne kuma ya zamo darajar ɗaya ce kamar suka zama gaba ɗaya lamirin mutakallimu ne ko muhaɗa ne ko ga'i ne kamar misali allamani iyaya da dole wannan iyaya ya zo lamiri munfasili saboda ya dace da na allamani ya zawai da kuma ga dukkanin su darajar su daya tunda dukkanin su na mutakallimu ne ko Allah maka iyaka dole wannan iyaka din a kawo shi munfasili ba da ma ce Allah maka ka abin ya yi nauyi ko allamtuhu iyahu ba dama a ce allamtuhu hu allamtuhu hu ba dama a faɗa walwasalu amma kaɗan akan kawo shi mutum silifi tilafilar dindari idan ya zama lamirin na gaba ne ya zama an samu bambanci wafi tilafin rutubati idan ko ya zama rutubata bambanta al'amrani jaza lamura guda biyu daidai ne a iya cewa allah mutukahu a kawo lamiri wanda yake mutasili ko a ce allah mutuka iyahu a kawo shi lamiri munfasili ko a ce a ɗaituka hu ko a ɗaituka iyahu wani gaza bisani sun halatta a na biyar wahuma siyani duk ɗaya ne kowanne aka yi daidai ne ba wanda za a ce ya fi wani da a ce allah tuka hu da allah tuka iyahu kwaɗe tuka hu kwaɗe tuka iyahu duk ɗaya ne a to ko mu kwana wakaddimil a hassa ilmuka fantasib la'allaka tahdikal qurunul awailu baitin na sahabi ne babba labidu labidu wanda da masu mu'allaka shi ne ya riske musulunci kuma ya musulunci abin da yake faɗa a rayuwa idan duk ilimin ka da ake ta faɗa ma cewa duniyar nan fa ba zama aka yi ba ba zama aka zo yi ba duk wannan har yau kai bai shige ka ba to da Allah ka dawo ka tuna ina baba ina mahaifinka wala nan yana nan to ina kaka ina kakan mahaifi ina suka ga dewa babu don wani mahaifin ma kansa babu to kuma so dewa ko an samu mahaifin ina kaka babu to wannan kadai ai ya ishe ka a kyale duk wani karatu a kyale duk bayani da ake na cewa mutuwa za a yi kowa ma tafiya zai wannan kadai ya ishe ka ka gane cewa ai tafiyar za a shi ne abin da yake ne fa in an talamiyan fa aka ilmu ka fantasi la'allaka ta hadikal qurunul awa'id a kasidan ne baitin nan nasa da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk maganar mawaka ba maganar da ta fi zamowa gaskiya irin wannan magana ta labiru shi ne wani baiti ala kullu shay'in ma halallaha ba'in kullu na'imin la mahalata za'il ka fi wani liwa da labirin sai ka haddace ko aka liwa da labirin nan ko ko ba a samu na masu littattafai alai sa ku kuna kawo diwanin labiru na banda ake cikin shu'ara'i ba da ba na ga ana kawo da shu'ara'i ba mai mujallabi biyu an buga ma an haɗa su ne ɗaya ko a ɗan nijar kamar ba ɗan nijar ne ya kawo ba kamar ɗayan ne ya kawo bashiru salafiya ba kamar su suka kawo kamar su na gani da shi ko wanda a ciki akwai diwanin da ke akwai kuma wannan asidar a ciki